الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا yau talata goma ga watan jima'a da sani hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da uku da watan ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin risala na ibn abi zaid al-qirawani muna cikin babin zakka zakkan dukiya ko zakkan kuɗi wa man warisa arban wanda ya gaji wani kadara an wuhiba lahu ko aka bashi kyautan wani kadara aurafa min ardihi zar'an ko kuma amfanin gona da ake wa zakka ya shuka ya tashi a gonan shi ya girbe fa zakka ku yayi zakkan shi wato anan zai ka mana wani hukunci wanda ya sha bamban da abin da ake wa tushen shi zakka da kuma abin da shi tushen shi din ba a masa zakka sai dai in mutum ya mallake shi ta wani ainihin manufa ne in ba kuma ta ba mun ce duk mutumin da ya mallaki kadara kadaran nan sai mun duba kafin a yi batun zakka sai mun duba me dalilin mallakan kadara dama mutum ai yana siyan abu ne saboda wasu ainihin manufofi in ma ya siya ne dan kawai ya yi amfani da shi ko ya bar shi ya zama mar kadara wa in ma ya siya ne don ya rika cin murgu ya rika cin ainihin riban abin ma'ana ainihin abin ba na sayarwa bane amma zai rika kamar haya yana karban kuɗin abin wa'in ma ya siya ne ya ga yayi arha ya siya zai bari ko shekara nawa sai yayi tsada sannan ya siya ko kuma shi ɗan kasuwan nan abin ne yana siyan abin ne yana siyarwa kaga a nan muka ce mutumin da ya siya ne kawai don ya amfani da shi ko kuma don ya zama markadara wannan ko shekara nawa ba zakka a wannan abin ko ya siyar ma ba zakka sai farin kuɗin ya kai misali kuma ya shekara a hannun shi idan kuma ya siya don ya ci amfanin abin ne asalin abin yana nan zai ci amfanin abin ba ana haka ba mutum ya sayi gida don ya saya ya samu kuɗi ko ya sayi mota don a riƙa yin haya kaga ba ya siya don siyarwa ba ne to yanzu wannan ainihin abin ba zakka ko ya siyar sai kuɗin ya shekara amma kuɗin da wannan abin yake tarawa idan yana tarawa yana tarawa kuɗin ya kai nisabi to in ya shekara zai zakkan wannan kuɗin da yake tarawa kuɗin da ake samu a jikin abu amma ainihin abun babu zakka a kai idan kuma ya siya ne zai bari sai ran da ya samu riban da yake so ya siyar wannan inkikar ake cemar babu zakka ko shekara nawa sai ya siyar idan kuma shi ɗan kasuwan abin ne yana siye da siyarwa ne na abun wannan kowane abu ne in dai har karkace wannan abin motoci ne gidaje ne filaye ne me shi dai kawai harkan shi ne duk lokacin da mai siye ya zo zai siyar wani abun ma ko asara ne zai siyar kawai shi dai mai juya kuɗi ne to wannan shi ne wanda duk lokacin zakan shi in yayi zai kimanta kayan da yake wajen shi ya hada da farin kuɗin shi da basu sukan da ya bada kaya kuɗin bai zo ba amma akwai tunanin ana ana kaunar zai zo kuma lokacin biya yayi to wannan sai har hada sai yayi zakka ya ci gaba da harka to yau kuma muna maganan mutumin da ya mallaki kadara ko aka bashi kyautan wannan kadaran kaga anan muna maganan a baya kadaran nan sai mun ga da wani manufa ka siya in siya kai amma in ga da kai ba ruwanmu da manufa ko kai ɗan kasuwan motoci ne babanka ma yana harkar motoci yau sai mahaifinka ya rasu ka gaji mota ɗari ka ga mota ɗari nan gadan su kai ko kuma dama ka gada da nufin kawai za ka zuba ka jera ka ci gaba da siyarwa to wannan motocin in ka siyar babu zakka a kuɗin sai kuɗin ya shekara kuma ko shekara nawa za su yi an zo kiman sauran motocin ka ba za ka kimanta da su ba saboda su ba da asalin kuɗi ka siya ba ka gane shi ne wa man warisa ardan wanda ya gaji wani kadara an wuhiba da ko aka ba shi kyautan kadaran kaga bambanci da an kuɗi ya sa ya siya au ko kuma rafa min ardihi zar'an amfanin gona ne ya tashi a gonan shi ya girbe ya kai nisabi fa zakka yayi zakkan wannan amfanin dama yayi shi zakkan amfanin gona so daya ke ba to ya riga yayi zakka kaga shi ma ya zama kaman kadara to yanzu wayannan abubuwan fala zakati alaihi babu zakka akan mutum a wayannan abubuwan fi shay'in min zalika cikin kowanne daga wayannan abubuwan babu zakka hatta yuba'a har sai an siyar bayan an siyar din ma wa yastaqbilu bihi haulan zai fuskanci shekara da kuɗi saboda ran da ya siyar a ranar ya mallaki wannan kuɗin zai fuskanci shekara da kuɗin kuma wannan siyarwan ba fa ranar siyarwan ba min yaumi ya tsubidu samanahu daga ran da ya karbi kuɗin ko da ya siyar ɗin in cinikin bashi ne ba bashi kuɗin ba har yanzu ba lissafi sai ran da farin kuɗin ya zo wajen shi daga ran da ya karbi kuɗin wannan kuɗin bai kashe ba ya shekara sannan zai zakkan wannan kuɗin kuma ka san shi kuɗi ba kamar dabbobi ba ne kaga dabbobi akwai haɗawa kana da dabbobi da suka kai misali ko bayan wata sha ɗaya ne aka baka kyautan dabbobi ko kaci ainihin jalan dabbobi to za ka haɗa ka yi zakka lokacin zakka shi kuɗi ba haka bane shi kuɗi kowanne zaman kai shi yake kowanne kana zakkan wannan kuɗin bayan watanni sai ka samu wannan to kowanne yana zaman kai shi kowanne in lokacin zakkan wanne ka yi wannan ma ya shekara ka yi zakka haka za ka rika tafiya da ainihin zakkan kuɗinka.
Amfani goron da ya ajiye din.
Eh.
Baya cire zakka.
Baya cire zakka to nan ko shekara nawa ba zakka. in ya siyar ma ba zakka sai kuɗin ya shekara sai kuɗin ya shekara sannan zai zakka wa fi ma yakhruju min al ma'adini min al ma'adini min zahabin aw fiddatin az zakatu az zakatu zakka yana tabbata fi ma yakhruju cikin abin da yake fita min al ma'adini daga baramu inda ake taunan arzikin ƙasa min zahabin na gold outfit ko azurfa su biyu kadai ake wa zakka a amfanin amfanin arzikin kasa duk lokacin da mutum yake zuwa ya tauna ainihin arzikin kasa ya cire in mai taunin gold ne ko mai taunin azurfa ne in ya tauno abin da ya kai nisabi zai zakka amma banda su sauran abubuwan gaba ɗaya in ka tauno sai ka siyar farin kuɗin ya shekara sannan za ka yi zakka shi ma gold ko azurfan idza balaga waznu 20 dinar idan gold ne ya tauno ya kai awun dinari ishirin kowane dinari ɗaya na shari'a kasu yana ɗauke da giram fudu da kwata to irin wannan giram fudu da kwata ɗin ya kai ishirin abin da mutum ya tauno zai yi zakka aw kamsa awakin ko kuma ukiya biyar fidbatan na azurfa kowane ukiya ɗaya kasu yana ɗauke da dirhami arba'in to irin wannan arba'in so biyar kaga ya kai ɗari biyu kenan sai mutum ya yi zakka to fa fi zalika cikin wannan abin da ya cire dinari 20 ko dirhami 200 din rubu'ul ushri zai bada rubu'in ushri ma'ana kawai ya kasa 40 ya bada daya kuma shi ba sharadi shekara yawma khurujihi ranan fitarwan a ranan zai yi zakka har ma malamai suna cewa idan mutum yana da dinari goma wanda wannan dinari goma ya shekara a wajen shi kuma shi mai taunon gwalle gashi ya tauno guda goma in ya hada bai kai misali ba ya kai nisabi wannan guda goma dama ya shekara wannan kuma ba shari'in shekara in ya haɗa ya kai nisabi kawai zai zaka mun gane ba za a ce yau ya mallaki nisabi ba tunda ai wannan goma dama ya shekara shi kuma wannan dama ba shari'in shekara in ya haɗa kuma ya kai nisabi sai ya zaka aha yace wa kazalika hakanan yawa yawan kuruji ranar fitarwa ba shari'in sai ya shekara waka zalika haka nan fi ma kuruju ba da zalika cikin abin da yake fita a wannan ramin da yake taunin ba da zalika bayan nan muttasilan biyin da yana sade da shi bai yanke ba wa in kalla ko da ya karanta kamar yadda ka san mutum ya samu nisabi daga nisabi abin da ya sama ko naira ɗaya ne dole zai haɗa shi cikin wannan nisabi ya yi zakka to shi ma mai tauno daga ya tauno nisabi in ya yi zakkan wannan nisabi nan gaba duk kankantar abin da ya tauno kuma zai yi zakka wa in kalla ko da ya karanta fahimin kafa ne luhu amma idan samun shi yanke yana tauna yana taunawa samun shi yanke bai da hannun shi ya gama ya daina ainihin taunan ko kuma yana tauno yana tauno ya ga gurin kamar taunan abin da yake samun ya kare ya bar gurin wabta da gairu wani kuma daban ya zo ya fara taunawa ya fara samu to fa shi wannan nabiyin lam yukhrij shay'an ba zai cire komai ba hatta ya buluga ma fi zakatu har sai abin da ya tauno shi ma ya kai zakka yanzu misali ni ne aka min izini tun da dama gwamnati ce take izini ta baka daman tauno ba an min izini ina tauno ina tauno ina tauno har na tauno nisabi ina zakka ina zakka ina zakka har ko na gaji na bari ko kuma rabo na ya kare a gurin sai na bar gurin sai kai ma malam baba ka zo ka nemi izini ka ce bismillah ka je ka tauna to yanzu ka fara tauno ba za a ce duk abin da ka tauna za a hada da nawa ba ni iya nawa ya wuce kai kuma yanzu sai ka tauno abin da ya kai nisabi sannan za ka fara zakka mun fahimta ba Inaf kenan.
eh istinaf kenan shine wabta da gairu lam yukun shay'an hatta yabluga ma fi zakat sannan zai fari sabon zakka shi ma wato kazu jizyatu min rijali ali zimmati al-ahrar al-baligin ana karban jizya daga mazaje banda mata na ahli zimma kafiran amana su ma al-ahrari ya'ya al-baligin balagaku namiji da balagagge wanda bai musulunta ba amma an kulla amana da shi zai zo ya shiga cikin zimman musulunci za a bashi kariya kamar yadda za a ba musulmi to duk shekara shi kuma zai rika biyan wannan jizya din wala tu'khadhu min nisa'ihim amma ba a karban jizya a wajen matan kafirai wasu biyanin ba a karba wajen yara kanana wa abidin ba a karba a wajen bayi kaga sai maza balagaggu kuma yaya wa tu'khadhu min al-majusi amma ana karban jizya daga majusawa ba wai dole sai alul kitabi ba har majusawa ma in an kulla amana ana iya karban jizya a wajen su wa min nasarar arabi haka nan ana karba daga kiristocin larabawa kaga balarabi in kai shi kirista ai ba kiristan asali bane to duk da haka dai in balarabi ne ma ya zama kirista aka kulla amana da shi kasancewar shi balarabi ba zai ana karbi jizya a hannun shi ba wal jizyatu ala ahli zahabi to shi jizya amma abota gold arba'atu jananira za su ba da dinari hudu ne duk masu amfani da dukiyan gold za su ba da dinari hudu wala alil warki mabuta azurfa kuma za su bada arba'una dirhaman dirhami arba'in wa yukaffafu anil fakiri kuma ana sauke wa talaka an zo karban haraji sai ga wani nan shi ne ba wai ba shi da komai bane amma fakiri ne in an ce za a karbi wannan kuɗin gaba ɗaya nan shi za a takura shi to za a sauke mar a karbi abin da ya samu wa yukazu kuma ana karba min man tajara minhum daga wanda ya yi kasuwanci daga su kafiran amana min ufukin da ufukin daga wani gari ya ɗauki kaya ya kai wani gari na musulmi ya sayar da wannan kayan in ya gama ciniki za a karɓi ushuru samani ma ya bi unahu ɗaya cikin goman kuɗin abin da suka siyar mu fahimci zancen ba wai in ya kawo kaya kawai za a zo a karɓi dutin 10% ba a'a sai ya yi cinikin tunda yanzu misali ya kawo kaya an zo an ce biya haraji ya biya harajin kayan shi ɗan kasuwa ne bai yi ciniki ba an cuce shi saboda haka dole za a yi haƙuri sai ya yi ciniki in ya yi ciniki cinikin da ya yi sai ya ba da ainihin ɗaya cikin goman abin da ya yi na cinikin abin da bai siyar ba kuma kaga bai siyar ba balle a ce ya biya shi ne ushur ma ya bi unahu ushiri na abin da ainihin suka siyar wa in yuktalabu fi sanati miraran kuma koda sun sassaba a shekara ɗaya sun yi a maimaice za su rika biya shi ba kamar jizya bane jizya duk shekara so ɗaya ne amma shi wannan ai ya ta'allaku da dukiyar ne saboda haka ko so nawa ya shigo da kaya in ya siyar sai ya biya duty na wannan kaya duty ake cewa ko custom duty ko me yake cewa yawa to wannan abin aha wa in hamalu da'ama khassatan amma idan suka ɗauko abinci kaɗai banda sauran kaya suka kawo ila makkata zuwa makka wal madinata da madina hasatan shi ma iya makka da madina suka kawo abinci to yanzu anan za a sauke musu ukiza minhum nisful ushiri za a karbi rabin ushiri din rabin ɗaya cikin goma min samani da kuɗin kayan da suka siyar saboda in ka lura duk wanda ya ɗauko abinci ya kawo maka ko ya kawo madina ya taimaka wa addini tunda baki masu ibada za su samu sauƙi na samun abinci saboda haka saboda wannan taimakon shi ma za a sauwaƙe ma An ce kaburi ba ya shiga makka kuma ta ina.
eh a kamuri baya shiga makka amma kuma zai iya in wani garar wani bukata ya eh, wani bukata ya faru zai iya shiga saboda wannan bukata warai yanzu haka ko abu ne ya faru kamar a harami ana so a yi wani gyara ba wanda ya iya sai wannan din an ce za mu su izinin shiga saboda haka in sun ɗebo kaya ne sun kawo wanda za a amfana da wannan kayan za mu su izini su shiga amma zama kam a ba su gurin zama a ce mallakan su a cikin makka ko madina har a jaziratul arab gaba ɗaya manzo Allah ya hana kalai za su iya su zo bakin harami su tunda akwai shatin iya harami a'a baki shi cewa ya makkan gaba daya ai yanzu in ka lura ba ma maka jazira gaba daya ma an hana siyar musu da guri su shiga da niyan zama an hana amma in za su kawo wani amfani ne wannan an yi izini za su kawo kayan kasuwa su siyar su tafi aha to irin wannan idan ya dauko abinci ya kawo makka da madina to a nan za a sauwaƙe mar saboda ya taimaka wayu kazu min tujjaril harbiyina ana karban ainihin shi wannan ushiri din daga ainihin yan kasuwa na kafiran da ba kulla amana ba su ma in an zo al ushuru ushirin ake karba ba wai sharadi ne dole sai wanda aka kulla amana ba har wanda ba kulla amana ba ma in dai ya zo kawai wannan 10% din shi za a karba illa an yanzilu ala aksara min zalika sai dai idan sun sauko an yi alkawari a bisa za su ba da sama da haka tunda kafirai ne wanda ake yaki da su in kafirin amana ne bai halatta a karbi sama da ɗaya cikin goma ba amma in ba kulla amana ba kuma kuna iya tsanantawa ku ce in kana so ka shigo sai ka bada ko 20% ko wani abu dai fiye da haka wa fir rikazi a cikin ainihin rikazi wa huwa shine difnul jahiliya binne na jahiliya za a bada alkumusu ɗaya cikin biyar alaman asabahu a bisa wanda ya samu yanzu misali mutum ne ya je jeji yana taune-taune kawai sai ya tauno wani ainihin dunkulen gol ko azurfa ko wani abu ne na wani arziki mai tsada ya tauno to yanzu da ya tauno din nan wannan gurin na waye aka ce ai wannan gurin tun zamanin jahiliya ne wannan binne-binnen tun na zamanin jahiliya ne kaga ba za a iya gane waye ne shi ba balle a neme shi a bashi kuma ma an samu mai shi din ba mamaki ba musulmi bane saboda haka yanzu wannan abin da ya samu kaman ganima ne zai kasa biyar ya ba da kashi ɗaya sauran idan a faifa ne ba kasan kowa ba ya zama mallakar shi idan kuma a kasan wani ne na ne wannan kasan ne sai ya biya shi kuɗin taunan da ya yi. alhamdulillah